أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna goma ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda haka in ya dace wa sha biyar ɗin watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma sha tara insha Allah ta'ala za mu gasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul zumar a jiya mun tsaya aya ta tara wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta goma kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a cikin aya ta tara halin dukkan wani mutum wanda kasance akwai tsoron Allah tare da shi wanda Allah ya cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر كل الألباب أتكون ولا آية أتكون ولا آية ذا مدين أبنجي سبحانه وتعالى ya nema a kan mu yi mukarana tsakanin kalan mutane guda biyu na farko daga cikinsu mutumin da yake tsoron Allah wanda yake tsayuwa cikin dare yana mai sujada ga Allah subhanahu wata'ala yana karanta ayoyin alkur'ani mai girma shin wannan mutumin zai kasance ɗaya da mutumin da ya zamanto babu tsoron Allah tare da shi babu sallar dare tare da shi babu karanta ayoyin Qur'ani tare da shi lalle tabbas ba za su zama to dai ba sannan kuma abu na biyu Allah ya mana magana akan cewa wai shin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wanda ya kasance ya sani da mutumin da kuma jahili ne fitit bai san inda aka dosa ba za su iya zamantowa daya lalle tabbas ba za su zamanto ɗaya ba sai Allah yake cewa innama yatazakkaru ulul albab sani kadai wanda zai iya gane wannan bayani shine mutum abucin hankali matashi karatun mu a yau aya ta tara a cikin suratul zumar Allah yake cewa qul ya ibadallazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardu allahi wasi'ah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka faɗa ga suwa ya ibadin ladina amanu ka faɗi ya ku bayina waɗanda suka yi imani kenan sako ne na Allah subhanahu wata'ala akan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan ya ku bayina wanda kuka yi imani alladina amanu wanda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku idan ka ce tsoron Allah bi ma'ana an yaji alal insana bainahu wa bainallahi wiqayatan bawa ya ɗauki wani abin da zai kasance a matsayin kariya wanda zai kare shi daga azabar Allah subhanahu wata'ala wanda shi ake cewa tsoron Allah wanda kuma babu wata nasiha ko kuma faɗakarwa sha kundum wanda ya haɗa dukkan wani dangin nasiha sama da a ce wane ka ji tsoron Allah ko kuma wacce ki ji tsoron Allah to anan shine Allah madaukakin yake jan hankalin masu imani akan cewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji sannan kuma shi tsoron Allah wani abu ne wanda ake gane shi karara a cikin abin da Allah ya ce a yi na aikatawa a aikata na bari kuma a bari ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa hatta akan haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan cewa manzon Allah ya ji tsoron Allah Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tud'il kafirin wal munafiqina inna Allaha kana aliman hakima Allah ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah idan ya zamanto za a ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah kaga min babi aula dukkan wani wanda yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗi mushi wannan magana dan haka dai abun bukata ɗan uwa shi ne mutum ya ji tsoron Allah a cikin rayuwar da yake ciki dukkan abin da za ka aiwatar za ka ƙaddamar za ka gabatar ya zamanto akwai tsoron Allah a cikin wannan al'amari shi ne abin da Allah maɗaukake sarki ya umarci bayi da shi sai Allah ke cewa ƙarashin magana na gaba ya ce lillazi na ahsanu na ga waɗanda suka kyautata bi ma'ana mutanen da suka tsaya tsayin daka suka aikata aiki managarci a nan gidan duniya fi hadhihi duniya a wannan duniya Allah ce hasana suna da sakamako kyakkyawa suna da sakamako gwaggwaba a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda shine gidan aljanna wanda anan kuma za mu karanta cewa lalle abin da ake bukata bayan tsoron Allah kenan mutum kyautata wanda za ka yi a cikin rayuwa wanda babu kyautata wanda ya kai bauta wa Allah subhanahu wata'ala bin dokokin Allah maɗaukakin sarki kenan wannan su ake kiransu da suna alhasana mana kyakkyawa ɗan adam ya tsaya ya aikata waɗannan ayyuka kar da rayuwa ta ruɗe shi kar da wani abu ya ruɗe shi a cikin rayuwa ya tabbatar da cewa ya tabbatar da wannan mabda ɗin wanda shi ne kyautatawa a cikin rayuwa shi ne allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wurare da dama a cikin ƙur'ani mai girma cewa lalle dukkan wanda ya aikata aikin nan managarci shi ne mutumin da zai samu sakamako a wajen allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ya kaddamar da ayyuka managarta to shine zai samu samun gidan aljanna kamar yadda Allah yake cewa wa tilkal jannati allati uristumuha sai ce bima kuntum ta'malu yace aljannar da aka gadar muku ita a dalilin abin da kuke aikatawa na ayyuka a sannan kuma a wurare da dama Allah ya ambata cewa fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da aikin ma'aikata bi ma'ana sai wanda ya aikin ne tukun zai samu gidan aljanna haka kuma Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa wanda aka bashi littafi shi a hannun shi na dama zai je ya rika cewa ha umqra'u kitabiya inni zalantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qufuha daniya can dai karshe yake cewa na samu an bashi littafi shi a hannun shi na dama a dalilin mi a dalilin aikin da ya aikata kenan samun littafi a hannun dama gobe kiyama iya da alaka kai tsaye da irin aikin da bawa ya shifka a nan gidan duniya muna fata ubangiji subhanahu wataala ya tirsasa zukatan mu akan bin abin da yake yardan shi to Allah yake cewa lil ladina ahsanu husna lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana sai ce wa ardullahi wasi'a wa ardullahi wasi'a lalle kasa ta Allah tana da yalwa lalle kasa ta Allah tana da fadi bi ma'ana ɗan adam bayyada hujjar da zai zamna a wani waje ya tsugunna a wani wani ɓangare na duniya ya ce an hana ni bauta ma Allah a inda nake to abinda ake bukata a gare ka ardullahi wasi'a kasar Allah tana da faɗi kuma tana da yalwa in aka hana ka bauta wa Allah a nan ka buɗa gaba ka ƙara matsawa gaba ka je ka samu inda za ka bauta wa Allah subhanahu wataala wanda shine a dalilin zawwanka gidan duniya don haka hujja ce ubangiji subhanahu wataala yake kakkabewa ga dan adam kenan bakka da dalilin da zaka ce an takura ka an hana ka bautan Allah a wani waje muayyan a saman doron kasa idan ne in ya gagara to sai ka buɗa gaba ka je ka samu cikin yanayi mai kyau wanda zaka bauta wa Allah subhanahu wataala wanda wannan shine asalin dalilin halittanka da Allah ya ajiye ka anan saman doron ƙasa to bayan Allah ya yi waɗannan maganganu kaga na farko aka ce ya ku bayi na wanda kuka ji tsoron Allah ku sani cewa duk wanda ya kyauta a nan gidan duniya hakika Allah maɗaukakin sarki zai sakanta mushi sannan kuma a ƙasar Allah tana da yalwa tana da faɗi kar wani abu a yi hana ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshe sai Allah ya rihe maganar da cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab innama sani cewa kadai yuwaffa sabiruna ana cikawa masu haƙuri ajarahum ladansu bi ghairi hisabin ba tare da wani lissafi ba bi ma'ana ba a musu kokonto kamar da al-Imam Auza'i yake cewa laysa yuzanu lahum wala yukaru lahum innama yughraq lahum gharfan dukkan mutumin da ya kasance mai haƙuri ne to shi Allah madaukakin sarki zai cika mushi ladan shi cikawa al-Auza'i yake cewa ba a auna shi ba a awo ko na sikeli ko kuma awo irin na tiya ba a mai haka nan ba bal kawai Allah datsowa ne zai yi ladan kawai a mai jimummuk a dalilin haƙurin da ya kasance iyada to shi ne a nan innama yi waƙa sabiru na ajirahun bai gaida hisab lalle ana cika wa dukkan ma'abuta haƙuri ladansu ba tare da wani hisabi ba za mu ga ayoyi masu yawa a cikin ƙur'ani mai girma da suke magana akan abin da ya shayi haƙuri aya ta farko idan muka duba cikin suratul ali imran aya ta 200 daidai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kenan aya ta karshe ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihuna Allah yake cewa ya ku wanda muka yi imani isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku da yin hakuri kuma ku ji tsoron Allah tabbas za ku kasance daga cikin masu cin nasara sannan Allah yake ambata a cikin suratul baqara aya ta 155 Allah ce wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati sai ce wa bashiris sabirina Allah ya ce wala nabalu wannakum haqiqa tabbas za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al-khawf na tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da karancin kuɗi wal-anfusi haka kuma da mutuwa was-samarati da kayan marmari Allah ya ce dan muka jarrabe ku da waɗannan abubuwa gaba ɗaya ƙarshen labarin wa bashirin sabirin ka ba da albishiri ga masu haƙuri kenan dukkan wanda Allah ya jarrabe shi da waɗannan ababe ya yi haƙuri to tabbas iya da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ubangiji yake ce a cikin surtu shura wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur a cikin bakara Allah ƙara cewa ista'inu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah sai ce inna Allaha ma'as sabirin ya kun da kuka yi imani ku zamanto ku nemi tanyo bisabari da haƙuri wassalati da yin sallah sai ce an inna Allah ma'a sabirina lalle Allah yana tare da masu haƙuri kenan abinda ake bukata a nan shine dukkan mutum mai imani ya kwana da sanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai jarrabe shi idan kuma Allah ya jarrabe ka abinda ake bukata gare ka shine ka yi haƙuri ka jure ka ci wannan jarrabawa a manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya ɗaya daga cikin rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi mutun yayi imani da abin da zai same shi a cikin rayuwa ko mai dadi ne ko marar dadi ne hulmuhu wa murruhu abin da yake da dadi da abin da bai da dadi abin da ake bukata shine mutun ya jure yayi hakuri sannan kuma a cikin wasu ayoyi daban Allah yake bayyana mana matsayin dan adam a cikin rayuwa Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq Allah yake cewa shin kuna tsammanin mun halice ku ne haka nan la Allah ya halice mu zai jarraba mu ya ga wa zai iya cin jarrabawa wa zai iya hakuri Allah ce alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah yake cewa wai shin dan adam yana tsammanin cewa zai ce yayi imani a kyale shagarin kara zai ba a jarraba shi ba Allah ya ce zan jarrabe ku in ga waye mai haƙuri a cikin ku waye mara haƙuri a cikin ku sannan kuma a cikin suratul qitali suratul muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wala nablu wannakum hatta na'lama almujahidin minkum sai ce was-sabirina wa nablu akhbarakum Allah ce za mu jarrabe ku har sai mun san su waye masu haƙuri a cikin ku da haka wannan gaba ta ƙarshen wannan sura tana jan hankalin mai imani akan ya kasance ya siffantu da siffa ta haƙuri in muka kuma bangaren hadisai za mu samu hadisai da yawa in ka ɗauki misali hadisin abu malik al-haris ibn al-asim al-ash'ari allah ka da yarda a gare shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها wannan riwaya ce ta Imam Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsarki shine rabin imani alhamdulillah tana cika ma'aunin mutum a gobe kiyama haka kuma sayin sadaka shine hujja da zai sa Allah ya tsiratar da bawa daga gidan wuta zuwa gidan aljanna sannan kuma sallah haske ce sannan kuma ita alhamdulillah subhanallahi walhamdulillah suna cika abin da ke tsakanin sammai da kasai sai manzo Allah ya ce was-sabru diya'un wannan shine mahallu shani wasabaru biya'un lalle haƙuri haske ne game shi shi ne bahaushe ke ta mai haƙuri shi yake dafa dutse kuma ya sha roman shi mai haƙuri shi zai dafa dutse kuma ya sha roman dutsen kai kaga ka ce ka dafa dutse da aiki tashin tashin hankalin duniya ya same ka baratana har arka magana kuma romo roman da dutsen zai fitar kaga a takaice ne kawai ana bukata a ce wa da ka jajirce wa da kai ka ya zama to ka kai hakuri sai manzo Allah ya ce wal qur'anu hujjatul laka al qur'ani hujja ne a gare ka akan ka samu aljanna au alayka ko ko hujja ne akan ka akan ka shiga gidan wuta sai manzo Allah ya ce ga rasfanar rayuwar dan adam gaba daya kullun nas yahdu dukkan mutane za a yi sammako a wuta wane hito daga gidan shi wane ta yi wajen aiki wane ta yi kasuwa wane ta yi kwadugu wane ta yi aikin hannu matsalaci mutane kala biyu kawai fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha wani zai je aikata aikin da zai halaka wani kuma zai aikata aikin da zai fansar da kanshi daga gidan wuta zuwa gidan aljanna kenan ya rage ga dan adam ya duba shi wata hanya ce ya kama kaga wannan hadisi yana karantar da mu akan abin da ya shafi hakuri ana bukata dan mutum musulmi ya zama to iya da hakuri sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Yahya Suhayb dan Sinan manzo Allah yake cewa ajaban li amri lil mu'min in amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu manzo Allah yake cewa abun mamaki game da sha'anin mu'mini ya ce al'amarin shi gaba ɗaya alheri ne duk abin da ɗan adam zai aikata mai imani to za a ga al'amarin shi gaba ɗaya alheri ne sai ya ce kuma walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wani mutumin da yake samun irin wannan matsayin sai mutum mai imani yaya halin mai imanin yake mazalla ce in asabatu sarra'u idan wani abun farin ciki ya same shi shakara sai yayi godiya ga Allah subhanahu wataala fa kana khairan lahu sai wannan abin ya kasance alheri ne a gare shi Allah ce la in shakartum la'azidan na kuma la'in kafartun inda azabi na shadi sannan ko ɓangaren kalan mutum na biyu sai mazala ce wa in asabat ku barra'u a idan wani abu na cutarwa ya same shi sabara sai ya haƙuri mazala ce faka na khairar lahu wannan haƙurin da zai yi a kan abin da zai same shi na cutar nan wannan abin sai kasance alheri ne a gare shi don haka magana akan abin da ya shayi haƙuri ababe da suna da yawa akwai dalilai da dama da sai hadisin sinan wannan na farko kenan akwai hadisin suhaibur suhaib ar-rumi Allah ta darra gare shi yake cewa wannan hadisin mashahuri sananne a wajen kowanne daga cikin mu ya kasance manzo Allah yake ba da labari wani sarki daga cikin sarakunan da suka gabata wannan sarki iya da mai mushi sihiri iya da boka nashi wannan boka lokacin da shekaru suka kai suka kawo ya tsufa ana ga cewa dai waja akumun naziru a nan gaba ba zai jima ba mutuwa zai yi sai ce wa sarki a bani wani yaron da zan bashi tirenin akan aikin bokanci don koda na mutu sai ya ci gaba da yi wa sarki bokanci sai aka bashi wani yaro wannan yaro sai kasance ɗabi'ar yaron in ya tashi daga gidansu zai ta hiyo inda wajen boka yake me yake yi sai ya biya wajen wani malami na yahudawa sai ya saurari ayoyin littafin su yahudawa sai kasance kowane lokaci in ya taso zai biyo gidan malam an yaso sai ya wuce gidan boka shi a dai a lokaci guda yake koyon aiki biyu yana koyon bokanci kuma yana koyon yana koyon addini to yaro al'amarin malamin sai ya burge shi saboda al'amarin malam al'amari ta fidira bi ma'ana fidira shine abin da Allah ya halicci zuciyar dan adam akai in aka karanta aya aka karanta hadisi sai ka ji abin ya gamsar sai ka ji abin ya kayatar saboda me yasa saboda qur'ani da hadisi dama suna tafiya da tsarin halittar dan adam sai al'amarin malam ya burge shi yanzu shi yaro ne ya tashi yaga ana botan ana ana ana bokanci ana kaza ana kaza kuma sarkin garin su shine Allah su amma da yazo ya karanci abinda malamin da yake karanta sai ya ga kai abinda malamin da yake kai shine daidai to amma bayyada ma'aunin da zai iya aunawa bayyana tubaraukin da zai iya dubawa ya gane cewa wanne ne na kirki tsakanin na malam da na boka ana haka ana rayuwa wata rana ya mutu zai ta yi wajen buka kawai sai ga wata ɗatuwar dabba ta tsare hanya kowa ya yi tiris mutane an kasa wucewa sai ce masha Allah shi kenan ta faru ta ƙare in ji bahaushe amma mai dame ɗin sata ya ce yau zan gane tsakanin al'amarin malam da al'amarin buka wanne ne daidai sai ya ɗauki wata tsakuwa tsakuwa ce ‘yan ƙarama ya ɗauka da ya ɗauka sai ya ce ya ubangiji idan al'amarin malin ka hiso sama da al'amarin boka idan na jefa tsakuwar nan ya ubangiji ka sanya wannan dabbar ta mutu a dalilin wannan tsakuwar da zan jewa maka idan kuma al'amarin boka ne ya fi soyuwa a gare ka ya ubangiji akan al'amarin malin wannan dabbar ka ta mutu yaro da ya ɗauki tsakuwa da ya jefa yana jefawa yake da wahala sai dabba ta fani ta mutu kenan Allah wa Allah wa yake so tsakanin boka da malam malam yake so ko jayyid to yanzu a lokacin ma yaro sai ya gane ina aka dusa cewa kenan abinda malamin da yake karantar da shi shine daidai wancan na boka kuma Allah baya san shi yaro yana hanyar haka ta faru da ya biyo wajen malam sai ce malam gafa abin da ya faru a hanya kaza na zo wucewa sai na ga dandazon jama'a an kasa wucewa wata dabba ta yi fankan-fankan a saman hanyar ta hana kowa ya wuce sai na ɗauki tsakuwa sai na ce kaza sai abu kaza ya faru ta malam da malam wani labarin ya ce tofa lalle tabbas an zo kan gaba ya ce wa'in na kasa tuttala ya ce za a jarrabe ka ya ce amma in an jarrabe ka kar ka waɗe wa kowa cewa ba ni na koya maka wani abin da kai malai yana so ya gudu addinin shi ma wuf ya tsira da addinin shi ya ci gaba da wuta ma Allah har ya mutu ba tare da wata fitina ta zo ta same shi ba yanzu yaro sai al'amarin shi ya faɗaɗa a cikin gari aka rika hiran yaro cewa ai yaron da sarki ya ba ya bada sarki ya bada ya je ya je ya koyo aikin sihiri ai yanzu shi sihirin nashi ya ma wuce da tsohon malamin da yake koya mai yake koya mai sihirin ko bayan shi ya zamanto yaro in ka zo kai imani to zai roƙi Allah idan makaho ne kai idan ka dawo idan kuturu ne kai ka daidai to in ma ne kake fama da shi in yaro in kai imani da Allah sharadin shi ne kai imani da Allah shi ko ya roƙa maka Allah Allah ko ya baka lafiya sai al'amarin yaro ya kurutu a cikin gari to shi ne ana labari ne mai tsawo wazirin sarki shi ma makahu yanzu wazirin sarki sai ya shirya kyaututtuka na ƙayatarwa sai iske yaro ya ce yaro ɗin kamar domin gani na wannan kyautar da kake gani gaba ɗaya anan tagaci sai yaro ya ce aini ban na iya warkar da kowa allah ne yake warkar da mutane waziri ya ce wani allah kuma ban da sarki ya ce ubangiji na da ni da kai da shi sarkin gaba ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sharaɗi ɗaya ne kawai ka yi imani da Allah ne ko in roƙi Allah da izinin Allah Allah zai warkar da kai haɓa wazir ya ce me ake jira in dai zan samu gani ai magana ta riga ta ƙare ya yi imani da Allah aka roƙi Allah kuma Allah mai dume gane shi sai ga waziri washe gari ya shigo fada maimakon a riƙa waziri hannunka na dama ko hannunka na hagu ko kayi kaza ko kayi kaza a kawai kai tsaye ga waziri yana taka iya san rai shi malam takin takin takin takin sai da ya zo gindin kujerar sarki sai zauna sarki ya wurga ido ya kalle shi ya ce man radda alaika basaruka wa ya maido maka ganinka sai ce rabbi ya ce ubangiji ba sarki ya ce to walaka rabbun siwaya kenan kana da wani allah banda ne ya ce haba sarki bakar labari ubangiji na da ni da kai gaba ɗaya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to kuma daga nan sai aka rika shi aka shiga binciken waye ya zo da wannan asalin wannan aqidar da wannan yaron yake yake tallata ta a cikin gari yake nuna cewa akwai wani Allah wanda ba sarki ba a nan dai labari ya kai har zuwa yaro aka je aka kawo shi da aka kawo sarki ya ce ka ya ce aibu nan ya ce ya dan dana ya dan yaro na ya ce na ji labarin ka ya ya ɗaukaka a cikin al'umma kana kaza kana kaza kana kaza kana kaza ya ambata mashi abubuwa da yawa ya tilawa yaro kasa yaro ya ce ba ni ba nake yi Allah ne yake sarki ya ce to kenan akwai wani Allah banda ne ya ce kwarai kwa ubangiji na da ni da kai duka shi ne ubangiji subhanahu wata'ala to daga nan sai aka shiga tatabbu'in yaro wa ya karantar da kai wannan abin da kake maki aka azabtar da yaro aka azabtar da shi aka azabtar da shi yaro sai ya ce a a tsaya ga can wanda ya koya mun ba sai nuna malam yanzu aka je aka zo da malam da duk wanda ya imani a cikin garin aka ce kai malam ya aka yi ya ce ini na karantar da shi kuma shi ne abin da yake haka daidai ne ita ce gaskiyar sarki sai ya umarni akan aje a zo da si irin katon sin nan da ake yanka katako duk wanda ya imani da wannan yaron sai na kashi wannan waje a ce mai to ya ubangijin yaro ko kuma sarki ne ubangijinka sai da cewa ni ina akan ubangijin yaro shi ne ubangiji a kama mutum a sa mushi sinna a tsakiyar kai sai an tsaga shi biyu bangaren shi ɗaya waɗe dama ɗaya ba ɗaya waɗe hagu wallahi waɗannan mutane a haka suka yi imani ko ba wanda ya je da ciki wanda mai ke nuna maka haƙuri in ku su yi haƙuri ba tana sai a shi kenan ku za kai sarki kai ne allah a wuce wajen a wasu haka ba haƙuri suka yi suka yi turmi a kan abin da suka tabbatar da shi ne imani haƙuri da muka sa wannan waje aka rika tsaga mutum a tsaga mutum da si ta yi imaji na abin gani sai da aka tsaga waɗannan mutane gaba ɗaya aka ƙare da su yan sai yaro shi kuma yaro dama makusancin sarki ne kuma ɗan ajin zubar kalla ne a wajen sarki shi yanzu ba tsaga shi da ba sai aka haɗa shi da fadawa aka ce aje da shi dutse kaza sai an kai shi tsololuwan dutse a ɗora shi sai a ce mai doya ka kafirce ubangiji na kuma kafirce yawa yaro sai ce a ina ina na aka addini a lokacin yaro sai adda ya ubangiji allahun makfinihim bi mashi ita ya ubangiji ka isar mun da abin da ka ga dama akan waɗannan fadawa sai allah ya girgiza dutse wannan fada suka faɗo gaba ɗaya suka mutu yaro ya sabko daga saman dutsen kuma kai tsaye ya shigo cikin gari ta fada fada fada sarki da ya shigo sarki ya meke ya ce ma fa'ala ashabuka ina wanda aka haɗa da su mai wakil su su dawo kai ne ka dawo sai ya ce ubangiji na ya wuni maganin su ha yan sai aka sake haɗa shi da wani kwamiti na fadawa aka ce ku je da shi ruwa kaza in kun sanya shi tsakiyar ruwan sai ku tambaye shi in ya komo akan imani da sarki to an bai komo ko ku da kiyo ku nasa shi sai suka ne tsakiya suka tambaye shi anan ma yace ya ubangiji ka isar mun da waɗannan mutanen da abin da kaga dama Allah ya girgiza jirgin ruwan waɗannan fadawan gaba ɗaya suka mutu yaro ya sabko ya zo gidan sarki kuma yan sai ta kai kamar misali yanzu ka tsaya ana ana yaƙi ne tsakanin wale da wale wale ga tawagashi wale ga tawagashi an tura mutum na farko an kashe shi an tura na biyu an kashe shi an tura na uku an kashe shi watakila wajen jayo wanda za a tura na hudu mutane su riƙa yin ne su riƙa yin baya baya saboda sun san cewa duk wanda ya kara da ubangijin wannan yaron wallahi sai ya kai ƙasa ƙarshe sai yaro yake cewa sarki ba za ka iya yin komi ba in kana so ka mutu abu ɗaya ne ka haɗa talakawan ƙasarka gaba ɗaya a wata farfajiya guda ɗaya sannan ka ɗauko kwari da baka ka ɗauko kwari da baka ka sa a gicciye ne a saman wani icce inda ƙololuwa sannan ka ja ka buga mun wannan kibiyar a nan suduk shi ne wuyan shi sannan kuma wajen jan kibiyar akwai sharaɗi sai ka ce bismillahi rabbil gulam a lokacin tuka watakila ubangiji zai kashe ni amma in dai a irin wannan kwamitin naka da kake haɗawa ne in so dubu za mu ta yi ni kwafi allah na yi nuni sarki shi yanzu idan shi alheri me yake so kawai wannan yaron ya mutu addinin nan ya mutu a huta a cigaba da huta wa sarki ido rihe ya yarda zai aikata ya tara jama'a aka yi komi da komi sarki zo da kwari da baka ya ja ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan ubangijin wannan yaro da ya halba yaro kai tsaye sai wannan kibiya ta fada a nan shi suluk shi kuma yaro ya mutu duk jama'ar da suke wurin kowa sai ya kwasa amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaro subhanallah sarki abin da yake ki shi yazo ya tallata shi a gaban kowa kuma kowa ya amsa sarki ya koma fada yana tsammanin al'amari fari ga ya kare sai aka zo aka ce mishi yau kai sarki ranka ya dade fa kowa fa ya yi imani da ubangijin yaro sai ce to shikenan akwai abin da za a yi can cikin sotul burushi shi yana gaca otila ashabul ukhdud sai ce annar zatal wuqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-aziz al-hamid sai yasa akai aka akai wasu ramuna aka aka zuba wuta sai akai kin akai akai layi akai tabu aka sa mutane kowa aka yi layi an ka zo to ya kayan imani da ubangijin yaro ko sarki in ka ce sarki a ce to kuma gini je ka rayuwa in ka ce ubangijin yaro kuma sai a ta sake ka cikin wutan nan mazalla ka ce haka mutane suka rika zauwa suna hada suna hada har sai da wata mata ta zo tana ɗauke da ɗanta ta yi imani da ubangijin yaro sai ta zo ta hada sai ta yi tiris tana tira yaronta sai yaron ya yi magana yana cikin zanen da ake goyon shi yaron ɗan ƙararrabi bai kai magana sai ce isbiri ya umma a inda ki alhaq ya ce ki haƙuri ya kai mahaifiya ta kina kan gaskiya kai ne ta faɗa da yara mahallu shahid a cikin wannan hadisi waɗannan mutanen gaba ɗaya inda ba su yi haƙuri ba da su kafin cin Allah subhanahu wa ta'ala don haka da ni da ke abinda ake bukata a gare mu shine mu zama masu haƙuri akan ruku da addini dukkan wani lamarin da yake da alaka da rayuwa sannan kuma hakuri ana so dan adam yayi hakuri a lokacin da abu musibar ta zo ake so kai hakuri ba sai ka zama jajin duniya ba karshe sai ka ce to shikenan da mun yi hakuri to irin hakurin bai da lada hadisin Anas Allah kadar da gare shi yake cewa marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin tabki inda qabrin fa qala laha taqillaha wasbiri fa qalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifuhu fa qila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atat baba an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa lam tajid indahu bawabin fa qalat lam a'rifka fa qala innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula mazala salasalam ya zo wucewa wajen wani kabari sai ya samu wata mace tana ta rusa kuka sai mazala ce mata ittaƙilla ki ji tsoron Allah ki haƙuri da mazala haɗin da magana mai ta ce mashi ilaika an ƙyalini ilaika an ƙyalini fa'innaka lam tusabbi musibati ba a jarrabe ka ba da abin da aka jarrabe da shi saka ki wannan ya za ɗana ya mutu kuma ka zo ka ce in ji tsoron la'in yamuri walam ta'arifu amma magana da ta ba ta san ba manzan Allah ne mata wannan magana lokacin da manzan Allah ta faɗi mishi haka manzan Allah sai kyale ta sai gaba yanzu da manzan Allah ya gaba sai aka ce mata ke kin wajayo abin da yake musibar take gabanki saboda kin faɗi wa manzon Allah magana ina amana sai ta ji mutuwan ma kaman ba a yi shi ba yanzu kuma tunaninta ta faɗi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana kai tsaye sai ta je gidan manzon Allah tana zuwa gidan manzon Allah ko ba ta samu masu gadi a kofa ba fa qalat take cewa lam a'rifka ya rasulullah ai ba san kai bane ba wallahi da ba san wannan magana sai mazalla ya ce ina ai an jima da aka wuce wajen innama sabaru inda sadaqatul ula ai hakuri iya ga karan fari duk lokacin da aka yi abu ni lokacin ne hakuri da aka yan uwa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle masu hakuri ubangiji subhanahu wataala yana yana cika musu ladan su ba tare da wani hisabi ba ba tare da wani awo ba kenan muna fata ubangiji subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin mutanen da suke da dabi'a da yanayi na hakuri saboda ana bukatar dukkan wani mutum mai imani ya zamanto yana da hakuri akan duk abin da zai same shi na rayuwa wannan shine abin da ubangiji subhanahu wataala yake mana magana anan kenan sai mu komo cikin karatun Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sani cewa kadai su masu hakuri ana cika musu ladan su ne ba tare da wani hisabi ba ba tare da awo ba kenan ladan su za a ba su jimummuk a dalilin hakurin da suka yi sai aya ta goma sha Allah ce ta innama qul inna qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kul ka faɗa inni umirtu lalle an umarce ni wanda daga nan kuma za mu iya zaƙulo hukuncin cewa shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana bin abin da allah ya ce ya bi ko shi na lace kul innama attabi'u ma yuha ilayya ina bin abin da aka yi wahayin shi ne zuwa gare ni kaga akwai kuskure da bata wa kai lokaci a yau in zo in ce zai kirkira wani abu da sunan ibada in yi hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bi ne yake yi kuma yayi umarni cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku bi abinda aka aiko muku daga wajen ubangiji ku kar ku bi wasu wadansu masoya wanda za su kawar muku da ku game da abin da ya shafi farkin Allah subhanahu wataala to shine ana Allah ya ce kulka faɗi musu cewa inna ma umirtu an umurce ni an a'budu Allah in bauta wa Allah mukhlisan lahu din ina mai tsantsantar da addini zuwa ga Allah ina mai tsantsantar da bauta zuwa ga Allah kenan wannan shine abin da aka umarci dukkan wani bawa na ubangiji bi ma'ana al-ikhlas ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu bawa ya tabbatar da cewa ya tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai bai sanya wa Allah kishiya a cikin bauta ba wanda kuma wannan shine magana da muke tunda muka fara karatun nan akan abin da ya shafi tauhidi dayanta Allah da nisanta abin da yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala haka kuma Allah ya ce wa umirtu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake ambata mutane shi wa umirtu kuma an umurce ni li an akuna awwalal muslimina akan in zamanto ni ne farkon masu meka wuya a cikin al'ummata kamar da al'imamu suddi ya ce ya'ani min ummatihi sallallahu alaihi wasallama kenan a cikin al'ummar shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi ne harkon mai imani tun da ‘yan muka ce zama harkon mai imani alhali shi ne kuma ƙarshen annabawa kaga abin sai zamanto babu ma'ana ko saboda an yi musulmai da ya sun wuce dukkan annabawan da Allah ya aiko wani addini suka yi annaba da Allah ya aiko wani addini suka yi musulunci ko to za ka samu a wurare da dama a cikin ƙurani mai girma Allah maɗaukaki sarki ya ambaci haka za mu karanta ayoyin ba tare da jan tsawon bayani akan tarjamarsu ba don dai mu yi ishara akan cewa dukkan annabawan da Allah maɗaukaki sarki ya turo gaba ɗayansu musulmai ne annabi ibrahim yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka muslimaini laka ya ubangiji ka sanya mu zamanto masu meka wuya ne kai masu meka wuya ne zuwa gare ka mana musulmi wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sannan kuma annabi ibrahim ya kara da cewa wasabiha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din sai ce fala tamutunna illa wa antum madha illa wa antum muslimuna kaga su musulmai sannan kuma haka Allah ya ambata mana a cikin suratul baqara aya ta 133 am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di suka ce qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna haka Allah ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min ba'dihim min min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum yace wa nahnu lahu muslimuna haka Allah ce falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون haka Allah yake cewa qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimuna haka Allah yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman Allah ce wa ma kana minal mushrikina Allah ce wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ay'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimuna qul amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wama kana lil mu'minin wala wama kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata har zuwa dai ƙarshen ayar a murihe da faɗar Allah subhanahu wataala game da Annabi Isa wa iz awhaytu il hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna billahi wa shahad bi anna muslimuna lafazin yazo kusan adadi 42 a cikin alqur'ani mai girma wanda annaban Allah gaba ɗaya sun bayyana cewa su musulmai ne wanda kuma a cikin su akwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan ma'ana anan akan cewa li an akuna awwalal muslimina kenan a cikin al'umman shi saboda an yi wasu musulman kahin zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kina ta dace dai waɗannan ayoyin uwa gaba ɗaya suna mana magana akan bautan Allah subhanahu wataala shi kadai kuma kar a sanya wa ubangiji subhanahu wataala kishi a cikin bauta aya ta 13 Allah ke ta kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kul ka faɗi musu inni akhafu ni ina jin tsoron in asaitu rabbi idan na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim azabar wata rana mai girma ƴan uwa mu tsaya akan wannan aya mu ga waye ke wannan magana ubangiji yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma mutanen shi cewa yana jin tsoron saba wa ubangiji subhanahu wata'ala wanda saba wa allan da zai yi zai iya kai shi zuwa ga a gobe kiyama ya zamanto ya shiga cikin azabar ubangiji subhanahu wata'ala to a tsakani da allah idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ina ga ni ko ke mutum ya rika saba wa allah iya san rai shi kuma yadda ce akwai wani wata dama ko wata alhurma da jami'a gobe kiyama babu wannan shi ake cewa a ba gawa kashi don mere ya ji tsoro a tauna tsakuwa saboda aya ta kama jikinta idan annabi muhammad sallallahu alaihi Allah zai ce mashi ka faɗi musu kana jin tsoron kai ma in ka saba wa Allah kana jin tsoron azabar wata rana mai raɗaɗi wadda ita ce gobe kiyama rana mai girma don haka da ni da ku gaba ɗaya ka faɗi musu kulillaha a abudu mukhlisan lahu dini ka faɗi musu cewa Allah ne abun bauta wanda ake tsantsantar da bauta zuwa gare shi kuma kai ma ibadarka gaba ɗaya kana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine jan hankalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga al'ummar shi wanda kuma sauran annaba Allah gaba ɗaya sun faɗi wannan sun ambata wa al'ummarsu cewa lalle tabbas su suna tsoron Allah kuma suna tsoron azabar rara mai raɗaɗi wanda ita ce azabar gobe iyama kasancewar ka annabi don ka saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah zai kama ka kina wannan kuma ana faɗi wa mutane saboda su kama jikinsu idan zama to annabin Allah bai samu ba daman da zai saba wa Allah kai labari ina ga wani ɗan kucuku bamu iri-irinmu kaga min babu aula akan mutum ya kama jikin shi ya tabbatar da cewa ya bauta wa Allah subhanahu wataala haƙiƙanin bauta annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ambata wa mutanen shi haka a lokacin da suke neman cewa waɗannan da suka yi imani da kai ‘yan kuci ku bamu a razinu na badiyar ra'ayi wanda sun bi ka ne ba tare da sun yi tunani wasu ma abinda muke so yanzu waɗannan da suka yi imani da kai ka kore su in ka kore su mu kuma za mu zo mai imani da kai kajiwa ba su yarda ba su zo su yi sahu ɗaya da talakawan da ba su san inda aka dusa ba suna ga a in ku za su yi musulunci to musulunci irin nasu ne nasu su ‘yan ajin tabarkalla a duniyance to ya kamata ku zaman to duk wani wanda ake gani wani jigari-jigari ne ya bar musu waje shi ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam yake cewa kul yake cewa inni akhafu in asai yake cewa in na bar in na kori waɗannan mutanen wa ma ana bi tsaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin ni ban kasance masu koran masu imani ba kuma inni akhafu in asaitu rabbi ni ma ina jin tsoron in saba wa Allah ta hanyar koran waɗannan mutanen Allah mutum sarki gobe kiyama ya kama da laifi to kaga nan duka annaban Allah ne suna kaffa kaffa kowa yana ta kanshi to kaga lalle wajibi ne akan dukkan mutum mai imani ya ga cewa ya nisanci duk abin da ke sabo ne ga Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala sai ya tursa saka ta mu akan dubbarin duk wani abin da yake saba mashi sai Allah ke cewa fa abudu ma shi'tum min duni dan haka dubara ta rage gani ni dai na kiraye ku na muku gargadi na muku wa'azi na muku kaza na muku kaza da ka fa'abudu ku je ku bauta wa ma shi'tum duk abin da kuka ga dama min dunihi kuma bayan Allah subhanahu wata'ala kuma ku rubuta ku aji innal khasirin allazina khasiru anfusahum lalle asararru tababbu sune waɗanda khasiru anfusahum suka tabar da kawunan su wa ahlihim da iyallan su yawan kiyama gobe kiyama a ce ka zo ka gama rayuwar duniya gaba ɗaya banda shiriri ta ba abin da ka shuka a cikin ta akwai tabewa wannan gaba ta yi daidai da can faɗar Allah subhanahu wataala da yake cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'budu wala ana a'budu ma abattu wala antum a'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din me matsalar ba a tira samu ku tayi kuma ta Allah ku zo ku ta Allah ku dama fa'budu ma shi'tum min duni ku je ku bauta abin da kuke so an ba ku wannan dama na ku zaɓi abin da kuke so a duniya ko ku kyautata ko ku munana an ba ɗan adam wannan dama inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka dama ka kyautata in ka dama ka munan ka munana in kai alherin kanka kama in kai sabani shi kanka kama to naka fa'budu ma shi'tum min duni ku je ku bauta wa abin da kuka ga dama kuma bayan Allah subhanahu wata'ala shi ne Allah ta yake babu labari a cikin sutul qalam Allah ya ce waddu law tudhinu fa yudhinun Allah ya ce wala tudhi kull halafin mahin hammazin mashatin binamin manna'in lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin Allah ya ce kyale shi sanasimuhu ala al-qurtub suso ƙurashawa kun san lokacin da mazala salatul ya fara da'awa da ya kira su a kan cewa ku zo ku bauta wa Allah shi kadai kar ku haɗa shi da kowa a cikin bauta kuma ni manzan Allah ne kuma ni da'a kuma ni biyayya mutane sai suka da su kashi daban-daban wasu suka yi da'a 'yan kaɗan sannan kuma mafi yawancin mutane suke cikin garin maka a lokacin sai suka buga kai da ƙasa suka ce ba su yarda cewa manzan Allah bane ba yanzu ana cikin wannan hali sai shawa suka ga cewa ba abin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haɓaka yake mata suna musulunta samari suna musulunta yara suna musulunta sai suka ga idan ba su ɗauki mataki ba to suna ji suna gani sai an huda su daga cikin garin makka a lokacin sai aka yi tawaga aka je wajen abdulmutallib wanda a lokacin shi ke kula da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ja kunnen dan dan uwanka ya fata zagin allolinmu ya fata aibata allolinmu ya fata nuna cewa su ba koyi bane ba bayan sun jan kunne suka wuta manzala sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da da'awa suka ga abin ya gagara suka sake komowa suka sake zawa suka ja kunnan abdul mutallib jan kunne karo na biyu akan cewa to ko yayi maganin manzala sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya fita ya bari su za su iya shi to a lokacin da sai abu talib abdulmutallib sai ya lura da cewa afar abu talib abu talib sai ya lura da cewa fa yana yiwa su cutar da manzon Allah sai kira manzon Allah sai ce waɗannan ƴan uwanka ne ƙurashawa ga sanan suna jajin cewa kana zagin allolinsu kana aibanta su kana kaza kana kaza kana kaza manzon Allah ya ce musu ku tsaya ku ji wallahi idan da za su ɗoko rana su ɗora a tafin hannuna su ɗoko wata su ɗora a tafin hannuna a kai in bar wannan al'amarin na da'awa bai taso ba ba ji ba gani ba ɗaga ƙafa ba gudu ba ja da baya da'awa za a yi kawo ku ku zo ku kare allolinku ni kuma zan ci gaba da da'awa ba sa ya alamun lazina zalamu ayyamin kalabin yan kalifin a ƙarshe tarihi zai nuna waye zai ci nasara da tarihi da to yanzu da suka ga abin ma ya gagara sai aka zaka ce abu a wanda yake kula da shi cewa idan muhammad kuɗi ne yake so za mu mashi tarbace idan kuɗi ne yake nema so yake shahara yin kuɗi za a wasu karbace da zaman tuwa kowa kudi a garin makka in ko mulki yake so abu su fiye da sauka daga matsayin shi shi ya zama shi ne wakilin kureshawa aka zo aka waɗi amzalla ya ce ina la haza wa la zaka ba ba kudi yake so ba ba mulki yake so ba shi so yake abauta wa Allah akan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda abauta mushi abinda su ko kureshawa sa so to akan haka ne ma aka yi ta ɗauki ba da ɗi suka kowo suka ce to shi kenan yanzu tun da abin haka ne a zo a bauta wa Allah a shekara ɗaya shekara ta gaba kuma a bauta wa lata da uzza da manata ka ji sakarci shi da Allah ce waddu sun so lautu da hinu kaɗan sassafta fa yi hinu da suwan sassafta da kenan sai a bauta ana kama kama wannan bauta wannan shekarar bauta wa Allah Muhammad ne wannan shekara ta gaba kuma shekara bautawa allolin ƙurashawa ne to shi ne Allah ce ka faɗi musu cewa fa'abudu ma shi itun min duniya ku bautawa abinda kuka dama ku fasani cewa dai kun rage kun tabi in kuka ta sama wannan tafarki innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah sai ce ala zalika wannan irin wannan tabewa huwa al-khusranul mubin shine tabewa mai girma babu tabewa a cikin rayuwa kaf kamar ɗan adam ya zo ya rayu a nan gidan duniya ka yi abin da za ka yi na rayuwa gaba ɗaya kuma ka koma zuwa ga Allah ka ɗanci kanka a cikin ɗan wuta babu taɓewa da ta kai wanka saboda lumwashin da kake a yanzu liyabluwa kuma ayyukum ahsanu amala dan ubangiji ya ƙwanƙwashe ka ya jarrabe ka ya jinjina ka yi ajiyauninka na imani ka aikata abin da Allah yake so ko kuma ma sha aka ka aikata a cikin rayuwa to yanzu daga wannan waje sai Allah maɗaukacin sarki sai ba mu labari akan abin da ya shafi halin da ɗan wuta suke ciki suna cikin wani irin hali kafin a kai su zuwa gidan wutar ai sun taka matsayi daban-daban ana fitowa daga cikin gabani kahuri bai ya iya daga idan shi ya kalli tafin hannun shi saboda tsabagen duhun da zai fito a cikin shi yanzu a shi ne suke kira a can cikin sotul hadidi za su rika ta yau mai kulu munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أرانا منافقين maza da mata za su rika kiran masu imani su rika cewa unzuruna ku jira mu kaɗan mu tafi a cikin hasken ku sai masu imani su ce musu ina ai ku koma can baya ku nemo haske ba ana ki samu haske ba suna cikin tattaunawa Allah sai ya buga wani shabaki tsakanin masu imani da su da munafukai wata katanga katangar ɓangaren kotan da yake wajen masu imani ni'ima ne a cikin katangar ɓangaren kuma da yake kotan munafukai ne azaba yake fitowa daga cikin katangar sai waɗannan munafukan su rika masu imani alam da kuma aku shin ba mu kasance tare da ku a gidan duniya ba muna tare da ku muna kaza muna kaza muna kaza qalu bala masu imani su ce musu eh mun kasance muna tare amma dai ku ai matsalar ku irtabtu gharratkum al-amani gurace-gurace ya ruɗe ku in yi kaza in yi kaza a yi kaza a yi kaza duk ka zo ka biye wa rayuwar duniya gaba ɗaya kai baran-baran da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala da tsarin karantarwar manzala sallallahu alaihi sallama kana cikin wannan halin na baran-baran har sai da kai je ka cikin kabari ana marka kuka irtabtum wa gharrakum al-amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-gharur sannan kuma shaytan ya zo ya ruɗe ku ya ziga ku ya iza ku ya hana ku sakat ya zama to tsarin shaidan kawai kuke bi wa gharrakum billahi al-gharur sai ka fara ba wata mahuta falyawma la yu'khadhu minkum fidyatu wala min alladhina kafaru ba a amsan fansa a wajen sannan kuma wajen kafirai ba a amsa makoma ɗaya ce kawai ma'awa kuma naru makoma ku wuta ce bi'sal masiru kuma tir Allah wadda irin wannan makomar a ce ɗan adam ya zo duniya ya yi shekara kaza ya yi shekara barkatai amma kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya tike a gidan wuta rayuwa ta yi muni rayuwa ta zama to rayuwa ta asara sannan kuma daga nan za a kai za a je inda ardul ardul ardul bahsha yanzu daga nan tahiya ne za a rike ina za a tahi inda za a hisabi za a je a haɗa mutanen duniya tun daga na farkon su har na ƙarshen su kuma Allah sai ya shela ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan Allah ce ya kutaran mutane da aljannu in akwai wanda yake ga zai iya zuwa wani waje ya koyi ya je koyi akwai da zaka je ka koyi kalla kaga sama a karan kanta nade ta za'i kasar ita ma wannan nade ta za'i za a sunhuda wata kasa sabuwa wadda ba saba ma Allah a saman ta ba a saman ta za'i hisabi Allah ya ce yawma natwi as-samaa ka tajji sijilli lil kutubi kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ya ce ranar da zamu nade sama sai kai ya za a nade sama Allah ya ce ka tajji sijilli kawai yanzu ba takarda wace ba wannan takarda haka da za ka yi ka naɗe ta Allah ce haka za mu naɗe haka za mu naɗe sama ka tsaggi sijidi lil kutub Allah ce kama bada ana awwala khalqin muhib wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ce lalle mu masu aikatawa ranar da za a ta sama ta tsage mala'iku suna durowa da adam zai rika tambayar lahiya ya rika ga duwatsu suna gudu wa tara al-jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marra sahab sun'a Allah alladhi atqana kull shay' za ga dutsi yana gudu yadda ka san hadari ko kuma a ce jida akwai wani hadarin nan mai gudu yadda yake gudu aka za ka gudu suna gudu dan adam rika lahiya kasa tana fitar da duk abin da yake cikin ta na yauni idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha lokaci ne wanda yana nan tafi yana nan zawwa ga kan dukkan dan adam abinda ake bukata shine mu zama to masu tunani abinda ake bukata mu zaman to mu rika tuna cewa bayan Allah muke a saman doron kasar nan kuma lokaci gare mu za mu koma zuwa ga Allah dan haka in Allah ya kai mu gobe idan muka zo za mu ji labarin da Allah madaukaki sarki zai ba mu na halin mutane da suke ɗan wuta da irin halin da za su tsinci kansu a ciki sannan kuma bayan shi a zo a yi magana akan waɗanda ya kasance mutanen kirki ne a gobe kiyama kuma da irin halin da za su tsinci kansu a ciki da fatan abin da muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abin da yake na bari na Allah ba mu ikon bari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah